allazi ne zargin da kalaka kuma ya halice ku min nafsin wahidatin daga numfashi guda ɗaya duk wanda gani a duniya daga annabi adamu ne annabi adamu kuma daga rairayi daga yimbu yimbun kuma daga wato jauhari jauharan daga kumfa kumfan daga haske hasken kuma daga wannan annabi namu wa kalaka min hazaujaha daga annabi adamu ne aka halici matarsa yana barci aka ɗauki hakarkarinsa na hagu aka cire daga naka halitta hawa'u shine sunanta hawa'u bilmaddi da ja hawa'u min ral'i min arari hisra amma daga haƙarƙarinsa haƙarƙarinsa na hagu ya za mata kowanne da kake ganin su karkatattu ne kammalallu daga ciki ba su da yawa na biya ce suka ko daga mata ba su fice guda biyar ba mai rama bintu imrana asiyatu bintu muzayin fadama bintu muhammadin khadijatu bintu koyali da kuma aisha binta abubakar wayannan su ne kammalallu amma an yi mace ne da haƙarƙarin hagu duk lokacin da kake so matarka za ta ma yadda kake so za ku rabu da ita shine in ka miƙe sai ka ce za ka miƙe zai karye karyewa kuma rabuwan aure dole ake haƙuri da su a dinga haƙuri da su kuma a dinga ƙoƙari ana kula da su kana ƙyale hifsu sakaka kar kuma ta kula musu kar kuma ka ce ga yadda kake so dole to dole za a rabu sai an yi haƙuri abin da dama a karkace yake to haƙurin za shi wa barsa faraka Allah ya rarraba wannan shari'a daidaita min huma daga su biyun min adama daga annabi adama da hawa wa rijalan kasiran aka halicin mazaje da yawa wani sa'an kasiratin da mata ya da yawa wata kulla ku ji tsoron Allah allazi ta sa'aluna bihi wanda da hi kuke wa juna magiya ta sa'aluna ba tambaya bane kuna wa juna magiya wane dan Allah wani ina ma magiya da Allah to wannan da kuke ku ji tsoron Allah wanda sunan da kuke wa juna magiya da shi shine as'aluka billah wa anshaduka billah ina ma magiya da Allah ina ina gama ka da Allah ittaqu al-arham kuma ku kiyaye mahaifa kar ku ya zamanto kun yi abin da zai raba muku zumunci ku sadar da zumunci mahaifa tana addu'a duk wanda ya sadar da ita Allah ya sadar da hidar rahmar ubangiji duk wanda ya yanke mayu ba Allah ya yanke masa rahamar ubangiji to ku dinga sada zumunci kar ku zauna haka sada zumunci nan kuma a yanzu a wannan zamanin abu ne wanda ya fara wahala yanzu mutum mahaifinsa ba zai gairar ba ko mahaifinsa sai ya musu waya ka je gaida babanka ta waya ko iyarka ta waya to ai kaga nan kusan an zama wani abu ko kaga ladan ka je ka gairar nan duk bature ya hana ka ko da dan wanka a wani gari da yadda ake sai mutum ya niki gari ya je ganin dan wansa yanzu ba a yi sai dai ta waya ka ga da wannan wannan ba wanda zai zo kuma shi dan ya fara higa tsarin in za ka je gurin gun wani mutum wani mutum zai ce gun wani za ka je ai kwaɗayi ne zai kai ka to dan wanka ne ba maganan kwaɗayi a nan ka je ka sada zamanci ake bukata kuma wani in ya dai saboda wani ragon dabara sai ce ni zan je dan gun dan uwana ba dan in na je wallahi ni na so in je gun sama kar a ce kwaɗayi ne ya kai ni wannan ba dabara bane in ya baka abin ka ki mana in gaje dan Allah in yace ga wani abu kaza sai ka ce a bari amma ka ce kuma kuɗi ne zai kai ka in ya baka abin sai ka ce baka so amma sa da zumunci wannan siyasa da ta zo yugo bature ya shigo da ita yayi ne dan araba zumunci musulmi yana wannan jam'iyya wannan musulmi yana wannan jam'iyya ana gaba to kaga gaba ya yugo ina maganar sa da zumunci babu ita to yasa sai ku kula duk inda dan uwanka yake na jini ka san dan uwanka ne ka je ka sa da zumunci wata waso bil haƙi wata waso bil marhaba ku je ku sada zumunci kaninka ne wanka ne iyayenka ne babanka ne dangin wajen mahaifinka to ka dubi mahaifin naka ka je ka sada zumuncin su ba sai da kuɗi ba in babu ma ka zan su ziganka dangin bangaren mahaifiyarka ka daure ka je ka sada zumunci ka ce na zo ne na ganku to a lahira duk mutumin da zai tsallaka siraɗi amana yana bangare ɗaya zumunci yana bangare daya siraɗi idan za ka tsallaka siraɗi in kana riko da amana ba ka sa da zumunci in amana ya tare ka ta nan to in kai nan tunda ba ka sa da zumunci wuta za ka fada idan kuma kana sa da zumunci ba ka riko da amana to in zumuncin ya tare ka in ba ka riko da amana wutan za ka fada to amma dole su biyan suna nan in amana ya tallaho ka nan don kana sa da zumunci zumunci sai ya tallaho ka nan da haka za ka samu ka tsallaka sirarin shi yasa sada zumuncin kaga ya zama wajibi duk wanda ka sani dan uwanka bangaren uwa bangaren uba shakikin ka li abin ka li ummin ka dan uwanka na jini bangaren kakanninka duk wanda ka san kana da dan uwa idan ka sada zumuncin yan uwanka na jini da kuma akwai sada zumunci tsakanin musulmi da musulmi duk musulmi ya gane musulmi ba a matsayin dan uwansa eh wai kare ta ba ma gaba musulmi ya gane musulmi a matsayin dan uwansa duk inda kuka gama masallaci ku mika hannun ku sada zumunci shine dalilin sallah lokaci biyar in mun yi sallah wani barka da asuba lafiya lafiya to mun sada zumunci a mika hannu a yi musabiya da rana in kun zo sallah ku yi musabiya da yamma ku yi musabiya da magarba ku yi musabiya da dare ku yi musabiya kuna gaisawa kuma idan unguwanninku ya yi nisa to ranar juma'a na kowane unguwa ya zo dama ga na yan unguwan ku ranar juma'a yan unguwan nan da yan unguwan nan duk sun zo to a sada a sada zumunci ka ji dalili hima duk rayuwar addinin a sada zumunci ake idan shekara yi duk musulmin duniya kana so ka sada zumunci da hito ka je aikin haji in ka je mutumin china ya zo mutumin america ya zo mutumin russia ya zo mutumin australia ya zo na ingila ya zo na burkina faso ya zo mutanen afirka kenan mutanen brazil sun zo mutanen zimbabwe sun zo na argentina sun zo ga mutanen america ga latin america ga mutanen canada duk sun zo ga mutanen tsakiyar afirka ga mutanen rusha kowa da kowa ya hallara to nan kuma sai ka sada zumuncin duniya gaba ɗaya na musulmi ga musulmi sai a aikin hajji idan kuma a garin ku ne a karkara yin shekara in baka je aikin hajjin ba to yi kenan ku fito masallacin idi eh masallacin juma'a kamar uku sai tare a je idi daya to yan wannan unguwar da yan wannan unguwar jeji za a fita kowa ya ga matsayin mu in garin da arnawa ko garin da kirista ko da wasu yare idan za mu je sallar idi abin da ya sa ka ce a yi a jeji a ga yawan mu wai musulman nan ma suna nan ma kuwa to ranar idi sai a gani da yaran da suke dan jan babur masu barin su nan a hidin namu ne da wanda suke hayan gob da wanda suke menene mun taru mun gan mu mun dawo to arne sai ya shafawa kansa fetur ya shafa ruwa zai tsira sai ya shafa kansa fetur ya tabbatar wanda zai ci shi haka za ka ce yawwa da musulmi ne wanda ya laifi sai ka ce shafa kansa ruwa saboda kar wuta ya ci ko to amma tun da arne ne wutan zai ci ya shafa kansa fetur don ku dinga kula nan gaba to kun ji dalilin da ya sa muke fita idi daji mu je su to rayuwa na musulunci duk an sada zumunci yake sai kuma ɗaiɗaikun sada zumunci kamar malamin ka ya koya ma karatu na ilimi to lokaci bayan lokacin yana nesa ka je ka gan shi ka dan masa alkhairi ka gan shi kwana ɗaya biyu sai ka dawo shi ma malamin in yana jin daɗin almajiransa zuwa zai yi muka ce to yanzu mun fita ran gadi za mu je gun almajirin mu duk almajirin da aka yi zaman alkhairi da shi to bai kamata mu ma sai mu je mu gan shi yanzu abin da ya hana mu zuwa ba wani abu bane in ka je abin da zaka je daban abin da zaka tarar da ba sai a je a yi ta daukan ka da hoto kekar kekar kekar ka ga kai ka je gurin almajirin ka duk irin wannan shi hana mu yawo abin da muka je yi daban abin da kuma za a je a tsare a gurin daban amma akwai ziyara tsakanin malami da almajiri tsakanin almajiri da malami dan gaje malamin ka ya koya ma karatu shekara biyu ku ka zo ga fuskan malamin ka da girmamawa da alkhairi to nan zuwan da kai kuma in ka dawo karatun naka zaka samu budi kuma Allah zai kara ma haske kuma zaka ji daɗi a ranka kuma inda wata tambaya mai nauyi da za ta dinga bujiro ma to malamin ka yana duniya alhamdulillah kamar ɗa ne a ce babansa yana nan koda yana da yara to haka matsayin malami yake abin almajiransa kai kuma almajiranka da ka koya musu ilimi suka tafi garinsu in ka tsaye zuwa ziyarar almajiranka za ka je ziyara wai ba za ka je ne da niyan a tara ma hadiya ba almajirin naka sai ka ga irin tarbiyyar da ka koya musu akai yake kana zuwa garin malam wane ne malam wane ne gurin wane ne a a a a to rike ne sai ka shiru ina ko wani masallaci a unguwar ta ka ce a masallacin ai malam kai za ka yi sallah ka ce to kar ka ce ba za ka ba ka ce na gode sai lokacin sallah ya yi sai ka tambayi mutane ka ce wai da waye ne liman a masallacin sai ya ce ya dama malam wane ne amma yanzu tun da ka zo ai malam ba sai an neme shi ba kai ne kace a ba haka za a yi shi almajirin naka mai yiwa sun bata da mutanen unguwar sai ga ta kira wani ya zo alaga ta malam na ma ne a ba haka bane ai tun da Allah ya kawo mu mu baki ne ka zo ka buce gaba kai mutane sallah kai ma ka bi shi shi almajirin naka in ya rena su saboda ya yi ilimi a gunka in ka bi wannan sallah ka kai wata ruwansa ne ya zo ya bi su ruwansa ne ya bar su malamansa ma ya bi shi to ta wannan za ka fara kashe wuta in ka gaya wannan wutan kuma idan azahar ya yi ko da asar aka huta sai a ce to ai shimfiɗa na ba da ilimi ai malam yau din wai tun da ka zo hidima yi sun ya ja hidimar ce ta kama ni abinda muka koya ma maga kai kake koya ne shi kenan sai a sanar kowa da kowa ya zo gun almajirin malam ɗin zai dau ilimi masu ba da ilimi su taru kar ka fita sai an fara ba da ilimi an zauna an yi shimfiɗa an zo amma shimfiɗa an ce zauna kar ka ki almajirin naka zai zauna ka ce a zauna malam wani ai da izini na sai ka karewa yaran kallo wanda suke karatun kaga dattawa ne suka bude littafi to alhamdulillah idan kaga yara ne wasu da su ma wasu da gayi suka zo yanzu kaiwa ne wa'annan ne almajiran ka kai da mutanen garin na akwai matsala a kira min dattawa su zo sai a kira min dattawa mutum hudu ne biyar ne shida ne bakwai ya ce zo wannan yaron yana muku matsala ya za a yi kamar ni ya yi karatu a gona duk ba mutanen kirki sai wa'annan yaran ƙanana ku duba Allah ne laifinsa a garin nan alaga ta malam ba shi da laifi yayi in ba shi da laifi amma ku kuna da laifi yayi ku munafikai ne kenan a ba haka bane a to ba munafikai bane ku me yasa ba ku zuwa karatu gunsa a mu din ne yanzu ƙarya za ta fito ai mu din ne da muka zo kaza kaza to kai wayannan yaran da suka zo na kusa da kai halakar da kai za su yi ai kai abin da ma koya ma ba shi kake yi ba ka zo ka ɗauki yara ƙanana to daga yau ba da karatun ma na tsaye da kai a nan garin wa yake ba da ilimi malam wani je ka gunsa ka fara ɗauka amma karatun na kama an ta da shi aiki kuma tsangaya gun malam wani ka je kai ma ka kwatsa cikin mutane ban yadda ka ba da ilimi ba wannan fituna za ka ja mana za ka ja mana fituna garin ba ma so mu kurna wata wuta wani yaro ya zai kurna fituna ya ce mu ne sila kul karbi da sake ba da ilimi ana za ta malam tuba nake to tu ka je gun malam wani a fara karatu sai ka kira malamin da yake garin malam wa yake bada malam wani na kira shi sai a ɗauki abin alkhairi ya bashi don Allah in yaro kyau yake baya karbo yaron nan zai zai fara karatu a gunka duk ladabin da bai kamata ba ni ina nesa ka masa faɗa in ya ji hike nan bai ji ba mun kafa masa hujja ya gyara wayannan yaran ƙanana da yake baya karatu ban yadda ba ya zo kai ka ya biya ma in ya biya ma karatu ka biya masa ka yadda da shi da izini na ka masa izini ya bayar kuma daga mutanen kirki ba mutanen banza shedanu ba saboda shi mutumin banza in ka bashi ilimi kamar gunan shanu ne ka ƙara masa ruwa ana ƙara ruwa yana ƙara ɗaci sai ka faɗa ana ƙara musu ruwa suna ƙara ɗaci kul gwara da daina ba su ruwan ko su mutu shi ganin sai a gyara shiru daga nan sai ka aika ina wani almajiri na wani gari kaza a gari kaza akwai ta mukara satan nan ka yi kiliyari haka malami zai je ziyara kana zuwa wani garin sai aka ce akwai wani garin to muje muje mana aka ji aka sami aka zaune ana zuwa sai yaron ya same ka shi ma alaga da malam ne ya zo kaza kaza ku zo ga malam ya zo wallahi malam ne ya zo mana ziyara maza ya tara mutanen gari a taro hadiya a taro nan kuɗi a taro nan kuɗi duk aka samu malam ga wannan mutanen garin ku ne suka bani to na gode san an jima sai ka ce kira mutanen garin mai gari ya zo bula mai zo malam ya zo duk a zo ni na zo ziyarar almajiri kun tara min kuɗi me dalili sai ya yi malam wai saboda zuwa da kai ne mai girmama ka ni ba cewa ne cewa kuka yanzu ba ba kuma nema kuka yi ba ni ne na zo yaron nan da muka rena mu gani ya kama hanya yadda ya kamata koyaya wannan kudin a gurin waye da waye da waye aka karba na gari ya ce gun wane ne da wane to a miyar masa kudin su ku mutanen gari su miyar muku kudin ku ba wannan ne ya kamu ba na zo ne mu zauna mu ga yaya ake ba da ilimi a nan ana zuwa sai aka tadda wani guri ana darasu daidai lokacin da kaje da la'asar ne to da kaje kuma can unguwar ka ga daidai kusa da kai ga wani malami bayan sun gaida kai sun koma kuma suka je suka bude darasu samajirin naka yana da sai ka ce to wane tun da magariba ta yi yanzu mu je gurin darasu mu duka saboda baka sani ba ko tsakin da zakuwa yana nuna shi mai ilimi ne ya fara raina wannan masu darasin nan kuma ba ta masallaci za a fara ba kuma sai gurin darasu dole a je da yana darasu kai ma malamin ka je yadda kowa zai zubi azubi a yi darasu a gama ka ba da abin sadaka an gama darasu ana zuwa malamin ya ji mana kira ba na mana kace a mana kai darasu albarka muke nema yi idan aka yi darasu a gama ka gama da wani almajirin in ya tayi yana raina masu darasin malamin sama da shi aka yi darasu shi ma ya saurari malam wani ba shi ma malamin sama nan yake zuwa yake jin darasu bare shi to idan magariba ta aka yi isha a kurna fitila shi kenan sai a ce to malam zai yi wa ka ce a kirawo a zuwa ba da ilimi in gun wa'azin yi a gunka sai ka zo ka kafa fitila daren ma rana ne akaram kalla ai da dare wa'azi ya kamata kamar da ka ce to yi kenan kurna fitila gyara sai kai na almajiri zo kai wa'azin zo da izini na wa mai jan bakin sa wani ne bismillah ku zo idan an fara bude karatu an fara yi za a ga suwaye suke zuwa gurin gurin da ake wa'azin in kaga duk babu wani mutumin kirki sai ya su ya su sai ya yi ya shi don ya zama haka shi kenan ka ce kayewa ne ƙarya kake yi wannan lamarin naka da gyara a zuwa ban labarin me yake faruwa ne a garin nan ne a ce ya garin nan shi a nan yake gudar su to su yake wazi a nan garin masu wazi mutum da wani a nan akwai dai a tsangaya akwai malam wani malam wani yana yi a tsangaya kamar wannan lokaci malam wani yake hiran asaba da lahadi yake yi yau ma da dare a zo to a ji a kai masa dan abin sadaka don Allah a ce in ji ne malam wani nan ya fara wa'azi muna so za mu je mu gani sai ka ɗauke yi ku je da kai ku da hadda shi da majibin malamin mai wa'azi in kaga ya je malamin ne karatunsa dan Allah ba yi ba ka ce to yaro ana gada malam na neman alfarma wannan yaron ku yi haƙuri da shi zo nan gurin naku in ba mai jan bakin ka yana taya ka ɗora mun shi a hanya ban yadda da riko da addininsa ba yana karatu ka tara yara ƙanana ba wani dattijan girgi ka duba wannan dattijan da ya fara duba tsofaffi sun fito sun zauna wannan abin naka ko na abu ko kana raina mutane ko ta mu koya maka wannan ba sai wani munafiki ya gudu baki alaga da malam ai baya raina mutane ya ce to ai alaman zamansa ne nuna cewa baya zama da mutane lafiya da zai yi karatu akwai mutumin kirki a ino tasa babu to kul daga yau wa'azi ma da kake na hana ka ka zo kai maka saurara ku ɗora min shi a hanya in ya bi ku sau da kafa ku sanar da ni sai mu masa albarka mun ɗora ka layi idan kuma mun ce ka zo ka ki zuwa to ka san matsayinka an kuma su suka bani yadan kai mutumin kirki ne to nan ne kuma za a baka matsayi mu ce Allah ya ma albarka amma yanzu ba mu ce komai ba eh a nan ne za mu ce Allah ya ma albarka in su mutane sun bani yadan kai na kirki ne amma yanzu ba mu ce komai ba shiru ma to zai gaje kuma ka tare za ka je ɗebi albajirar da aka gudu a zai gaji labarai na uku sai ka jance bayan da ya gudu to haka ake zuwa amma kwace gurin yara ƙanana ku je wasu tara muku hadiya ku haɗa rigima a gari ku gudu duk rigimar da kaga ana yi a gari malami ne sanadi almajirinsa da mutum sun bajin ya bayi kuɗi kuma ya je shi ma ya zagi mutanen garin ya sake kwaɗa garin ya dama garin ba ka ake sada zumunci ba zumuncin malami in zai ziyarci almajiri ya ziyarce yi akan abin da ya ɗora masa yana kai almajiri in zai ziyarci malami ya ziyarce da niyan ya je ya ƙara haske kuma ya wanke imanin sai ƙaru ɗa in zai ziyarci ubansa ya ziyarci ubansa da niyan neman albarka uba idan zai ziyarci ɗa Allah ya waɗa daraja ya je da niyan yi wa ɗansa addu'a kuma ya sa ɗansa zauna da mutane lafiya kamar yadda annabi yaquba ya ziyarci annabi yusufa kaga uba ne anan ya ziyarci ɗa ko shi kuma da ya zo da ya ga iyayen nasa ne bari ka ji darajar da ya maza wara fa abu وعرى أبويه على العرش وكروا له سجدا wara fa abu wai alal arhi ya daga iyayen nasa ya dora su akan gado na kargan mulki Oka kullahu sujada suka faɗi suka yi masa sujada ya ce baba kaga abin da ya faru ga abin da ya faru ga irin abin da Allah ya ga irin abin da Allah ya yi annabi yaquba ya zauna shekara ashirin da ɗansa kullum yana ɗora shi akan hanya ya ce baba me yasa kake kuka har ganin kai zo baka gani baka tsammanin tayin kiyama zai gama mu da kai ce kai ya ɗana tsoro nake kar ka bar wannan addinin namu الله أكبر kai ga wani addini to da haka zaka je ka ziyarci ɗanka yana nan akan addini yaronka yana gari ka zaka je ka same shi yana kan hanyar nan na tijjaniya kwaɗan nan yana nan akan hanyar annabi muhammadu da san صلى annabi الله عليه وسلم
ko kuma ka same shi ne ya canza kama ya ajiye gemu ba mahallinsa ba yana sa sutura wanda ba sai daidai da shi ba kuyi idan nan kamar na bunsuru ba kunya ya shiga wani layi na ɓadda mutane in an ce salatul fati baya jikin ka same kul in dai ka bar wannan hanya zan tsine maka ko dawo ka dawo hanya in ka je masallaci a do'a ka taya ana watsewa to ka shiga uku wallahi kaiwa ne yanzu kaman kai kamar tijaniya baba na akan wannan layi yake kakanmu suna kan wannan layi ka kawo addinin zamani yanzu to daga yau in baka dawo layin da nake ba zan zo inda kake ba haka zaka ce masa ni ɗana na halak malak ya ga addinin zamani ya yi shiru ya sun kai baba ya haƙuri ya ce to shi kenan abinci ma karkace in ka ɗan yi gam kawo minti biyu kwanji ma ya ce to ina wane ɗaukar mota za mu koma baba ga wannan a ban zo neman kuɗinka ba ba wannan ne a gabana ba abin da na gaya ma dai Allah ya saka ji da kunne na shirya maza ɗan kaɗan ya ɗauki ga mota ku koma nan gaba ya rage na ga mutane sun sani ubansa baya buƙatar wannan layi in ya bi yayi wa kansa in ya koma ya bi ubansa kuma ya gyara duniyarsa da lahirarsa da haka za ka je ziyarar ɗanka ka ga yana kan hanya ne ko baya kan hanya yana kan tabarki ko ya je ya ɗauko na addini na zamani uwa idan za ta je ta ziyarci ɗanta Allah ya wa ɗanta daraja wani gari in ta je to ta je da niyyar yi wa yaron addu'a Allah ya kare yaron ya zauna hanya na gaskiya su zauna da mutane lafiya idan har ila yau ɗa zai je ziyarar mahaifinsa yana wani gari ya je da neman albarka da ƙanƙar da kai da tawari'u da ganin girma da duk alkhairi ya je zubar a gidan dan ya samu daraja gun mahaifinsa to wannan aya yana magana ne akan sada zumunci ga kuma yadda ake sada zumunci tsakanin iyaye tsakanin malamai tsakanin al'umma da sauran jama'u duk mun gaya muku yi wanda Allah ya soyi da basira kuma sai ya gane kuma sai ya shirya sai ya dau shirya
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ram da mahaifa inna Allah sanu ubangiji kana alaikum raqiba duk abin da kuke fa Allah makiyayin ku ne ba eh Allah makiyayi ne shine inna Allah kana alaikum raqiba gare ku Allah makiyayi ne yana kula da ku hafizan li amalik duk abin da kuke Allah yana ganin ku bai jabi kun biya lam yazal Allah bai gushe ba mutasiman bi zalika ana sufata da haka wannan zala ya sauka fi yatimin dalaba min walihi malihi wani maraya ne ya nemi dukiya gun waliyin safa mana ahu sai ana yi aya na gaba kenan wancan na ba inna la kana alaikum raqiba to shi kuma abin da yake nufi duk abin da zaka yi inda gurin yake ka kula da Allah an samu labarin wani bawan Allah duk inda ya zauna yanzu da bawan Allah nan da aka bamu labari yana nan yanzu da duk masallacin da zai shiga da kanshin almulki shi inda ya zauna ba turare ya shafa ba haka Allah ya yi shi ba turare ya shafa ba amma in dai zai je guri ya zauna to za ga kanshi ya cika gurin to yi ne mutane suka kasa guri suka tambaye suka ce alaga da malam ba mu labari mana me dalilin da duk inda ka je ka zauna kanshi zai cika gurin sai mu dinga jin kanshin turare ce to labari na yana da tsawo amma zan takaita muku ni mutum ne mai sai da kaya na haja wannan sai da kaya a kasuwa sai wata tsohuwa ta zo guri na ta ce bawan Allah kayanka akwai iri kaza da kaza na ce akwai ce to akwai matar sai idan mu tana neman wannan kaya da za ka ɗauka mu je gurin ta ai da za a siya ya ce to mu je mana to da aka je gidan idan an ji an buɗe ƙofa in yayi ga sai a kulle an bude goba in ya ji ya shiga sai a kulle da haka har aka kulle kofa ya fi bakwai yana zuwa sai a kan gado ya tada yarinya karama ta sa kananan kaya tana kwance da ce bawan Allah ya ce zo yau kakanka ta yanke saka ba dai kuɗi kake nema ba eh to zo ka biya min bukata a ɗau jaran da kake bukata kuma a baka shi ne za na kira kai to na mai sauki ne ina ban ɗaki zan kama ruwa aka ce dunaka hamma ma ka ce gaban ɗaki na ya ce da ne gaban ɗaki na sai na kwaɓe riga na yana sai na kwaɓe wando na da zan yi tsugunnan sai ya ƙi yin tsugunnan a matsayi sai koma gefe ya kashin sai tara sai da yi ne da na tara kashin a gefe in na lakuta sai ya shafa fuskansa in ya lakuta shi ne ya shafa jikinsa ko ina da ko ina ya shafa kashin likif sai ɗauki rigar sai ya sa ya dan wannan sai yasa yana fitowa kuda suka je da Allah ya gama mu ya ya ya matar da ta ganye ce kibir Allah zaki dau ma ka ji kamun kada ku ba mu guri a gidan nan zai kore ya bar gidan da ya bar gidan bai aikata wannan aikin bai je sai na je bakin kogi na koma gefe na koma duk abin da yake jikina na sa kasa na mummurje na wanke da na wanke na wanke jikina tas na dubi riga na ma na wanke na sa na ce Allah na gode ma to na kwanta da dare a mafarki sai jibril ya zo guri na ya ce Allah ya ce a gaya ma yanzu saboda tsoron sa kai wannan ya ce to nan warin kayin na ga za a canja ma da almaki sai jibril ya zo yake shafa min almaki a jikina ko ina yadda aka danna min wannan kayin a jikina aka danna min almaki to yasa ya zauna ko ina yake ganshi a tsoron Allah ne ya ja masa inna Allah kana alaikum raqiba da abin da kuke Allah yana kula da ku to kun ga da yayi dan tsoron Allah ga kuma irin sakamakon da ya zai biyu a tare da shi.
Wa atul ya ta mai amuwa da hun wala ta tabaddadul kabisa bin dayyib wala ta kulu amuwa da humu ila amuwa likun innahu kana huban kabira.
Wa atul ya ta mai Allah ya ce ku ba marayu shi maraya min ibalil abdi wanda ba yi da uba fa shine maraya asigaru allazi la abba lahu yara ƙanana wanda ba su balaga ba idan mutum ya balaga ma ba maraya ba ne sai wanda bai balaga ba kuma wato ha ila yau kuma mahaifinsa ne rasu amma dan mahaifiya ta rasu ba maraya ba ne mutum amma dabba in mahaifiya ce ta rasu suka zama maraya tsuntsu kuma sai ya rasa uwa da uba to amwalahum dukiyarsu idza balagu yayin da suka balaga wala ta tabaddalu kabisa ku daina canja dukiyarsu mummuna haram bi tsayibi da mai kyau alhalalu ta ku zo na ku rike bazala hutanjinsa kama ya fa'aluna min akazal jayyid kamar yadda mutane suke aikatawa suna rike mai kyau min malal yatimi daga dukiyar maraya waje alar radi'u min malikum sai ku sanya mummuna daga dukiyar ku makanahu a gurbin Allah ya ce kar ku yi haka dukiyar maraya kar ka canja ka kawo naka mummuna ka dora a gurbin kuma naka mai kyan ka dauki Allah baya so dan da dukiyar na zinare ne da su azurfa to za a iya daukan azurfa mai kyau sai a ɗauki mai ɗan mis a ɗora a gudun sai a ɗauki wancan mai kyan na maraya kun ji yadda da ake kenan ko a azurfa ko a zinari amma yanzu a naira ran tambaye ka ya haka sai a ce a naira yanzu ba zai yi ba sai dai mutum ya baka sabon kuɗi ka je ka canja da tsofi masu gamgam duk da ma amfanin su ɗaya ne to wannan dai ka ɗan yi ha'inci in ba wannan ba mutum ya baka dukiyansa na dala kuma ka canja ka bashi a naira to wannan baka yi dai domin shi dalan ya fi naira daraja ko an canja ma ya fi naira daraja naira yanzu a duniya ba kudin da darajar sai ba da irin naira a duniya yanzu kudin mu ba da daraja ko na kwayan zarra to in ya zama haka kar a canja da wancan mai kyau din akan namu ina fata kun fahimta ila amwalikum ku daina yin haka innahu yin haka akaluwa ku ci dukiyar nan nasu kana hubban zalunci ne ba shine hubban din zamba kabiran babba aziman mai girma wannan zala wannan ta sauka lamma nazalat tariju min wuladi da ita sai mutane suke kyama tariju a nan kyama anya ko nan ga mutum ya kula da maraya wa kana bi man ta da wayar ko wanda gargahin sa akwai maraya takwas goma awa samani ko takwas min al azwaj na sun fi fala ya adilu baina hunna sai zai ga to ai ba za su yi adalci tsakanin su ba tunda lamarin ya zama haka abun ba ya karanta maza da mata wani mace ne wani namiji ne to ya Allah ya ce wa in kibtum wa in kibtum alla tuqsidu fil yatama fankihu ma baba lakum minan nisa'i masana wa thulatha wa ruba tunda lamarin maraya yayi nauyi min al azwaji na dangare na auratayya sai Allah ya ce wa in kibtum in dai kuna jin tsoro Allah tufsidu ba za ku yi adalci ba fil yatami a auren marayu fata harrajin kuna kyama min amrihim daga lamarin su fa kawo da kuke jin tsoro Allah ta adilu bainan nisa'i to fa ba za ku yi adalci tsakanin matekun ku ba idza nakatumuhunna yayin da kuka aure su fankihu idan kun taya aure ta zawwaju ma bi ma'ana man ɗaba wanda zai zama shine yafi daɗi la kuma a gare ku minin nisa'i daga mata ya masu ne ku aure biyu idan mutum ya aure mace guda biyu to a lahira duk mutumin da ka gari ya je lahira ya taya da fara lahir tsaginsa ɗaya ya bushe to gaskiya ba komai ne ya jawo haka ba baya adalci ne tsakanin mata biyu duk wanda baya adalci tsakanin matansa guda biyu tsaginsa guda ɗaya bushe zai tashi ina fata kun fahimta to yi ne Allah ya ce ku auri biyun amma ba ga illar biyun nan in ka auri mata biyu akwai abin da zaka daidaita matan akwai abin da ba zaka daidaita su ba a abinci idan ka aura ba bambanci ko yar sarkin haɗeja ne da yar garin nan abinda wannan za ta ci ita ma wannan za ta ci abinda wannan za ta ya wannan za ta ya in wancan za ta ya faro to wannan ma ta ya faro in wannan za ta ci to wannan ma ta ci to abinda za ta ci ba bambanci ina fata kun fahimta to amma kamar su tara an za ku musu to fa lillahi alhamdu anan za ku iya yin bambanci shari'a ya yadda babu laifi wanda take garin na a mata daidai gurgurdanta wanda take wani gari wanda darajar ta ya fi a mata daidai gurgurdanta idan za su je ganin gida matar ka yar sarkin haɗe da ce ɗaya matar ka kuma yar sarkin garin nan ce to yar sarkin garin nan in za ta je ganin gida to za ka iya ɗaukan dubu goma ka bata aiko amma yar sarkin haɗe da sai ka nemi dubu ɗari ka bata a to ita ma da fada an babanta ma za su mata kirari ranke da ɗaya sarauta kin shigo gida to ita ma za ta yi kari kamar na dubu ashirin kafin ta shigo kuma ka bata dubu goma ran da baban da zai bata sai da ya dora mata sai da ya hada ma da mota ta miliyan uku aka kawo ta to kuma wannan ita ma mahaifin ta yi kokari ya ce mijin nan dai a daure dai a kai masa ya ko dan dubu ashirin ya dan sai wani abu a ta ba za su zama ɗaya ba a ciyarwa ba bambanci da rabon kwana amma dangane da sutura ko dangane da za su je ganin gida shari'a ya yarda kowanne a musu daidai gurgudu idan kun duba iziya da risala yadda na gaya muku za ku ga haka ina fata kun fahimta kuma idan bakinka ya fito ba a rabon kwana wuni ɗaya ne da dare ɗaya in kwana zai kai kwana biyu ko kwana uku to wannan sai da izinin matan amma wuni da dare abin da aka san ana rabawa in ka fita gabar ɗakin wancan kana da buƙatan wani abu a waje za ka ka ce wancan miƙo min kayana kar ya zama a ce za ka yi ga ɗakin dauka ɗauka yanka domin ka riga ka fita kuma bai kamata da rana wannan ba bakin da in ka je gadon wancan ka kwanta wani kana bakin na gaje ɗaki to ba haka na ga dama ba to ba ba maganan ka ga dama ba kana karkashin dokan Allah ba kana da karkashin dokan Allah karka ce na ga dama tun da aka ce an raba ma kwana an baka ga yadda za ka yi to ka bi Allah dan ka zauna da Allah lafiya wannan shine tsarin zama da mata guda biyu kuma kar mutum ya zama magulmaci e yau maganar da za ka yi a wannan matarka daban gobe ka yi a wannan daban to za ka bata gidanka fa in karatu za ka je a musu ka gida ka koya musu in nasiya za ka yi ka tara ka musu nasiya idan bira ne da alkhairi ka tara ka musu kuma idan zama ne na karkara irin wannan garin to kar kowace mace ta kwahi to a ce za ta ce ta ce ita kaɗai ba a yanka ka tunda al'adan guri sun nan guri in sun zuba tuwonsa su zauna su biyu su ci amma idan a maraya ne kamar a legas ne ko kuma kamar a wasu birnin ne to wannan dama al'adan gurin namiji ma baya cin abinci da namiji tare ko dan kaga duk yawan nan namun mun je legas ni daban za a zo mun abinci na fitar kai daban za a zo ma wannan daban za a zo to tunda al'adan gurin haka ne to sai a tafi al'adan gurin wannan kowace mace ta yi ba abincin ta ci daban idan kuma Allah ya sa za ka yi auren irin gari ne kamar Kano to su kuma ba gida ɗaya za ka yi musu wasu kano suna da jaraban san gida sai sun mallaka to sai ka yi gida biyu wannan ka aje ta tace to wannan gidan kin gani da ke da yayanki ke ma kin aibu da ke da yayanki la kum dina kum wal yadin nan gaba kuma kai namijin sai ka tsaya da jajircewa kanka eh dan su sun fi son dukiya kanawa sun fi son dukiyar da sun fi son namiji da dukiya eh yanzu kai ba kai ne mijin ba inda kana da dukiya wallahi ba kanka sun fi son dukiyar da kai to tun da ya zama haka sai a nuna kowa ga bangaren da zai zauna al'adan guri sun nan guri idan kuma Allah ya sa ka yi bafulatani ne irin mai bin kana da wani ko kana tafiya ko wani bukka ne da kai matan ka biyu kana jeja zaune to yi ganin dabara za ka yi wannan bukkar ta daban wannan ita ma matar bukkar ta daban in kai wannan ka sake bukka guda biyu saboda kihi in wannan yar uwarta ta zo ta sauke ta ɗaya bukkar ita ma wannan yar uwarta ta zo ta sauke ta ɗaya bukkar kai kuma namijin ka je kai ɗakin ka guda ɗaya guda biyu ɗaki hida ne dama a gida an ga ɗaki hida ba ne matan biyu ne ɗaki hidan nan ɗaya ɗakin naka ne ɗaya ɗakin na bakin ka ne sun zo ka sauke kaga hida ya cika to an koma can gefe kuma ka gani ɗaki ɗaya can tun kurkur to a gidan akwai budurwa eh idan mijinta ya zo sai su koma can ɗaki kusa da su tun kaga ɗaki ɗaya an ware gefe tun kurkura gefe to gidan akwai yarinyar da aka aure mijinta zai zo da dare ya dan katse da cin kal kal kal kal kal in ta ji ya zo to nan dakin za su kwana da haka har da yayi huwa ɗaya ko biyu tana gidansu daga baya kuma za a kai su to su ma wannan haka yake idan kuma yar shi haka za ka aura to ita ba ta son kihiya ita ita kaɗai take so ta zo na dan shi ba za ta yi dama ta kihiya ba kullum matarka da wuka a nan kuma da wuka a gaba to in idan za ka aura shi kenan sai ka aure ɗaya ka haƙura ba a aura musu biyu idan kuma Allah ya sa buzuwa ce za ka aura kuma Allah ya baka dama sai ka aure uku amma uku ya fi komai haɗari saboda in dai ka aure mace guda uku za su ware ɗaya yi eh duk wanda ya aure mace uku biyun in sun haɗa kai to sai an ware ɗaya to dabara za ka yi kai kuma in ba koya ma yadda za ka yi ba za ka wahala idan kaga wance da wance sun hada kai duk abin da za su yi kansa hada su biyu to sai ka zo ka samu ɗayar ki ce wance ni ko ni da ke mu hada kai kai mijin ba a cikin kuwa kuka ware wance ita kuwa ka ware to ni da ita mun hada kai ita wanda aka ware kai da ita su kuma su biyu a gwada ni ko yi a wane mutum sai sun hada ta a cikin su ai yi mana daga sun ware kai su biyu suna kafkafkaf ne kai kuma sai ka haɗa kai da ita duk abin da za ka yi ce wance zo mana kuna kafkafkaf wane ga kuke da a'a ba kun ware ta ba shi yasa ni ma na ware wa kai na ita in za ka yi balaguro sai ce wance shirya mu tafi ba zan bar ki a gidan nan ke kaɗai ba ya yi ta kaɗai mu ba mu ai ku ku bi ne haɗe ita ita kaɗai ce ai a gefe gwaran nema mata aboki ne in ka yi sau biyu sau uku da kansu sai sun tsalle ta sun hada su a cikinsu domin yin hakan ba riba a gare su amma mace hudu ba wahala dole biyu su hada kai biyu su hada kai amma uku ya fi hadari saboda ku kula da haƙoƙin Allah annabi cewa ku yi ta aure ku yi ta haihuwa ranar gobe kiyama zan yi alfahari da ku a gaban Allah na ce duk wannan al'umma na ne to kuma sai mutum ya dinga duba wannan zamani da muke yanzu a nan rayuwa sai kun dan gyara ta sosai idan iyalin fa suka yi ma yawa fa in baka dage ba ba za ka iya bin Allah ba ma fa sai da dama fa ba wai a kurin dan ka ji labari zan yi aure in tare yaya ba a'a ka duba ka ga yaya matsayin ka yake abubuwa na duniya baya baka wahala abinci baya baka wahala bukatu baya baka wahala sai ka tara mata amma dai gona gona kake sai an nema za a ci sai an buga za a nema to ya kamata ka dan rage ko da ranka yana son matan ka kiwata wanda ka aura ɗan ka huta sai dama abin kiwo ne kamar mutum ne tare akuya guda uku da wanda ya to akwai matsala fa ya dan iyalai suka fara yin yawa kai ba abin da ka ajiye na abin da zaka ci suturar su yafi karfin ka abinci yana baka wahala yaranka kuma sun kai wajen goma da wanne zaka ji yanzu nan ba za ka kana furfuran karfi fa yi ka rasa ta inda yake fitowa amma da dama daman ka Allah ya ma wadata to wannan sai ka gani ana tsara hima ana duba bakin gatan in ka wurin matar ka gani yaya abinci ba zai baka wahala ba yara za ka iya ɗaukar nauyinsu kuma kana da dama na kyautata a mutane to da zaran an haifi ɗanka ya yi wayon yaye maza sai ka ba wata yar uwarka ka bata kuɗi ka ce ta kulan maka kana yar uwarka ma ka samu hanyar da za ka mata alkhairi da haka ana rage ma yaran ka wai ba yaran za ka tara a gida ba kuma kuma idan sun isa karatu sai ka bada su malamin ka kyautata masa in sun je ka je banda shekara bakwai kar su dawo da shi sun tafi da hi kenan to in kana haka hi kenan zaka huta amma kurin ka tara mata ka tara yara kai ba karfi ba cin yau ba na gobe kana bage bage ka zo kana aikin lambu kana biyan kuɗin taki kuɗin fetur ka tara yara wallahi za ka ci bashi za ka ci bashi na biyu bayan wannan a ce kai gona gona ne da damuna ka dogara sai damuna ya yi za ka nema abinci ka ci ka tara mata uku hudu a gida anya akwai abin duba ba su ba matan fa kowace da ɗan uwanta fa da ɗan uwanta fa da danginsu ba akwai wahalhalun danginsu kai ma fa kuma da danginka da dangin matarka za ka kula ko da danginka za ka kula yaran nan kaman kifta ido ne a buɗe yanzu za su isa aure bikin nan ko ba naka ne kaɗai ba ba akwai bikin ƴaƴanka ba akwai bikin ƴaƴan ƴan uwanka kana cikin naka ba nasu zai zo haihuwan nan fa matan ka ba su kaɗai suke ciki ba matar ka da juna ba matar yayan ka ma fa tana da juna matar kanin ka ma tana da juna wancan za ka yi ko wannan za a yi sannan duk da kai kanka kuma kana da bukata su ma suna da bukata akwai suturan matanka akwai suturan kanka akwai sallah sallah kamar kibta ido ne abu ya zama yayi dole sallah yanzu sai kai wa yayanka saboda tsoron ma ƴaƴan mutane ga yi wa ƴaƴanka kayan sallah ga yi wa matanka kayan sallah kai ma ga dan abin da kana so ka yi ga cikin jama'a to yi za bukatu in suka yawa wani abun ana gani ake hakura eh kar ku dinga zama abin kaman yayi ni zan yi aure ni zan yi aure ba haka ya kamata a yi ba wanda ka auren ma mai kamata tukun yawa wanda ka aura take gidan ka kyautata mata in za ka ƙara aure a kuɗin auren ka kyautata wadda take gidan mana sai ka zauna lafiya kuɗin aure ba ya kai dubu hamsin ko sittin wanda ka dubu hamsin ka kira uwar gidanka ka ce uwar gida ran gida sai ke uwar gidan ke ke amaryar mai gida kuma ni za ka yi wannan kirarin a to wance to gayi kullum sai sabo kike zama fili sai kyalli kike yi kunda kuke ci kamar na yaro ga nan kina tafiya da karfi a ba dole ne haka mai gida kai Allah ya bar mana kai malam a gidan nan kana kawo kaza biyu ko ana yanka muna ci an garin a kwance sai ka zare ka ce wannan kuɗin kin ga nawa ne lissafa mu gani duba ku san aure zan yi na fasa na baki kuɗin ki ƙara kwalliya ki kula min da yara na to yafi ma sauki da kai wannan auren ba ka da abin da zaka rike
fa'in kibtum فإن كبتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم وإن كبتم إذا كنا جن دورو ألا تعدلوا بذا كوي عدل شي بفا فيهن daga cikin zubin na fakati wajen ciyarwa wani kasamu da daban kwana to fa wahida tan ka aure guda daya in ka huwa aure ta au in ta zara alama malakat aymanukum in auren ɗayan ma ya gagara ka je ka sai kuyanga ka nemi kuyanga ka aura min al imaye daga kuyangu shine abin da hannayen ku ya mallaka muku idan laysa lahunna min al-huquqi ma lizawjati domin sun ku yangu haƙoƙin da yake kansu bai kai na matan aure ba zalika zalika adane Allah ta'ulu zalika wal arba'i kaga auren mata hudun nan faqad iyaka nan aure wahidati ko guda ɗaya aw tasara ko sadaka adana aqrabu ila Allah ta'ulu yin wannan shine mafi kusanci da ba za ku yi zalunci ba tajawaru ba za ku yi zalunci ba wa atun nisa sadaqatihinna nihla idan za ku yi aure wa adun nisa adu an nisa ku ba ma tekunku sadaqatihinna sadakin da Allah ya ce a ba su jam'i ne sadaqatu na sadaki mahar wannan sadakin sa nihila wanda ransa zai dadi shine nihila mazari ne adiyatu min ibi nafsin da dadin rai abin da rai yake so za a ba mace eh karka ba ta kuɗi kaɗan in an zo sadaki ku zauna kai da yarinya ku tattauna in ba zo lafiya in budurwa ce wance mai gida lafiya ya gaji a tsaye lamarin auren namu ne ai ka turo manya su zo mana to zo mu tattauna ne da ke wance yanzu me ya kamata a yi nawa zan baki sadaki a sadaki abin da kaga ya dace hila ka ba to na baki dubu hamsin dubu hamsin ka bani ai ka mutunta ne gaji a me yi abin da ranki zai daɗi sai ka ce to bari tun da ya zama haka ma bari baki dubu ɗari dubu ɗari a to na baki dubu ɗarin a ciki dan akwai abubuwan da zaki siya dan gyaran kabe ɗin ki da ledan tsakar ɗakin ki da katifan ki da ya mutu zaki siya a wancan tsohon mijin naki na ji labari ya cinye miki katifa kin ga a ciki zaki gyara ku dan baki dubu ɗari to madan dan haka haka yayi to ran da za a ɗaura aure idan ka ba wali kuɗi a take wali ya ɗau kuɗi ya ba yarinya ba uban yarinya za a ba ba a bata sadakinta a hannunta ta rike ta ga kuɗi dubu ɗari dim to malam za ta ga tana ba da himma jikinta zai yi ƙarfi yanzu gobe ma za ga ta ƙara ƙiba shi kuɗi na rike yi ba sai an ci ba yanzu jiki zai yi kyau to gaba kaɗan فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ibn lakum an shay minu nafsa idan kuma su matan sun je da ku daɗi ga wani abu da daɗin ransu cikin abin ai tamyizin ni mafu'ulan anil fa'il ai dabat an kusa huna lakum an shay min sirki sadaqi nan sadaqi fa wahabtu huna kun suka je sun baku fa kulu ku ji hani'an wannan ana taya ana ai ana muna taya ku murna dai ban abu ne mai daɗi mariyan abin godiya ai mahmudul aqibatu la dan rabi babu cutarwa cikin alaikum bil akhirati da lahira babu laifi idan matar ka zo ta ba sadaki ka ce mata wanci ga sadaki dubu ɗari na baki sai da aka yi auren sai ce mai gida zo mana an ɗaura aure ana ana ana hayani ana murna sai ta sa aka kira ka ta bayan sukuri sai ka zo ta gaisa ta sa ka san daga an yi aure za ta yafa wannan wani abin akai ne ne ne ne shafo kuma ko aure kake so kai kai aure ba za ta dako ido hudu da ta shafa gele ta yi shiru haka kace wance ni kika kira ta ce ayan wani ayin da kira ka ya za a ce an gaɗa rarra za mu koma gida ya ce a zo ga wannan dubu hamsin ta wannan ba zai ce ka je ka rage walalanka dubu hamsin ma ya ishe ni to kai da ya ta baka shi kenan saboda karamin karfi sai ka je ka rage wannan hanya na ɗaya hanya na biyu kuma baban nata ya raina ka yana mu ba za mu ba matsiyaci yar mu ba kai mai daraja kai kuma yarinya da kai da ita jinin ku ya haɗu ga wannan mai kuɗin ya zo nema wannan ya zo nema wannan ya zo nema an zo wayannan mai kuɗin kuma duniya suka sa gaba ita kuma yarinya ta fahimci kai kake son lahira kai kake son lahira yace to ya kamata ni dai wana nake zo iyaye sun karkatar da hankali dole sai wayannan masu motocin su kuma farkon aka sani ƙaryen akwai walakanci to abin ya zama haka ya za a yi to shi ne fa daga nan in abin ya tattara sai ku zauna da kai da iyalin na komanda ka fiye surutu fa zauna da kai da iyalin naka idan kun zauna da kai da iyalin naku sai ku zauna ku tattauna bayan kun gama tattauna wance eh to gayi baba na hankalinsa ya tacce ma ya karkata gurin wani ni ba wayannan mutanen na san an wa auruwa ce an sake ta an auruwa ne an mata walakanci na fi son kai da ka sa Allah a gaba amma babana ba hankalinsa ya gigice yana ga masu kuɗin ne ce karki damu me abin yi abin yi ce dala ka ari sadaki mai yawa idan ka bani daga baya mun san yadda za mu yi to shi kenan dama kana da dubu ɗari a hannunka dubu ɗari a hannunka sai ka je ka nemi rancen dubu ɗari tara nawa kenan miliyan ɗaya sai ka nema idan an zo sadaki nawa za a sa kaza kaza duk sun ɓata rai sai wali ya yi magana ce to ni sadaki na sa naira miliyan ɗaya miliyan ɗaya na sa sadaki nawa naira miliyan ɗaya shiru ba mai magana to sai ka gaya wali sadaki ka ba mata ta hannunta kowa yana uban ya yi shiru ya ce ikon Allah nawa miliyan ɗaya aka bata da aka bata miliyan ɗaya na aka bata hannun da ta kira mun mijina wannan kuɗin na bari wani ya ɗauke wallahi ban yadda ba ka kira ya ce an ban sadaki miliyan ɗaya amma yanzu dubu ɗari nan ya ishe ni bukata dubu ɗari tara mai gida ka je ka ajiye min kai kuma kana zuwa sai ka biya bashi kana zuwa ba inda za ka biya ita ta ce wannan kuɗin zan ba wani ya ajiye min sai mijina to tana baka ta ce ni ɗaya dubu ɗari ma ya ishe ni wannan dubu ɗari taran shi kuma yana zuwa zai ce da masu bahi to ga kayan ku sai uban ya tambaye ta ya ce ke wance ina sadaki da aka baki ce babu miliyan ɗaya ka bani zan iya rikewa ne na kira mijina na ce ajiye min ɗari tara dubu ɗari na ɗauka zan yi bukata na ya ishe ni na ji a biya bashi in har ya zama da cin mutunci to wannan dabara ce dan baban naka kwantar masa da hankali idan uwar mai san abin duniya ne ma za a yi haka to yana daga cikin wannan na uku kuma bayan wannan haƙila yau za ka iya bujimta ka sa kuɗi da yawa in ka sa idan ka ɗauki haƙin Allah za a mayar baka ga ummi na Khadija da aka tayi za a bada sadaki saka zo kowai libi ya buga ya buga ba haka yake so ba mugayen maka sun zo suna so su bata harka su Abuja da su wane ne aka zo an ce dole sai an kawo kuɗi kaza daga nan Khadija ta je dawo annabin ma bayan labin baban ko ya ya tada hankalinsa shi fa bai gitta ba shi fa sai an yi kaza Khadija ta ce a kira min sai da na Hamza Jarman Hamza tana zuwa ta ce wannan kuɗin in ka je ka zuba shi akan babana ko ya lidi duk lamarinsa mai sauki ne duk wannan kurarin nasa daga ya ga jan zinari an gama da shi ya ga ɗauki zinari sai da na hanza da sai da na abu yana kiran abin nan ba na labari a abdulmudallabi yana kiran wannan ba na labari ko ya lidu zo mana ko ya lidu sai abin nan yake sai a rugowa yake zo mana dai zo dai ai abin duk ba wani abu ne mai wahala ba aka lallaba ya aka lallaba ya su abu dalib suka kirawo shi suna kiransa zai zo ce ni da kai tsakanina babu wani abu takobi ne alƙali in saurara dai iya hakuri dai aka bude kudin na yur da aka zuba masa malam da ya ga wannan ya fito dandalin maka ce to jama'a ni na yadda yata yanzu yanzu a daura aure a daura aure sai abuja da ya fito da sauran mutane suna magana a hesa dakin ma maza ne suke mata ne suke ba mata maganganu yayyawa sai abu dalib ya zo dandalin maka ya ce to jama'a mun ji maganganun da kuke faɗa ya ce darajar mu ne ya kai a ɗau sadaki a bamu mu jinin annabi muhammadu ya ce don an ɗau sadaki an bamu da sadakin da komai da komai ma an bamu ai mun cancanci haka mun ji wani yana sukan ɗan ɗan uwanmu waye hiya nan za mu bushe masa numfashinsa daga nan ba mai motsi ba mai magana daga baya khadija ta tara matan duk wanda ma suka zo suke nuna kin annabi ta tara abinci da ta tara abinci ta yi komai ta ce to in kun je ku gaya mazajen ku ni kaina na bai wa annabi muhammadu kuma na ba annabi muhammadu dukiya na na ba annabi muhammadu raina da abin da na mallaka da abin da hannu na ya mallaka duk nasa ne ana kira waraka ibnu nawfali ibnu ibnu ibnu abdul uzza ana kiran waraka yana zuwa ku dan buda imam guri san da baka yi da baka da waraka ya dukiyanta ta baiwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dukkanin bayinta ma ta baiwa annabi Muhammadu da dabbobinta da yaranta da bayinta da duk wani abu nata kuna ba baki guri in dai da guri mutum ya buɗa masa ya shigo eh baki ku ba in dai da guri ku dan lallama ku shigo sai zuwan ku rahama ne man tun za ka aure ta kai da ita ku cin yarjejeniya bayan ka aure ta ta dau wani abu ta baka amma ba sadakin duka za ta baka ba abin da ya hau sama daga rubu'i dinari in ta baka wannan to fa kulu wa ni amariya amma a ce gaba ɗaya kuma an bar ba sadakin a yi auren to wannan shari'a bai yadda da wannan ba shi yasa ba a san auren bur'i bi bur'i auren tsoka da tsoka ko ba a so ni in ba ɗanka ya kai ka ba ɗana ya ka ba ni na ɗau sadakin na ba na ɗanka ɗan ya ɗau sadakin ya ba ɗata to wannan shine auren tsoka da tsoka babu sadaki a tsakani amma ka ba da abu a mai alkhairi in yayi yawa mace ta dan rage wani abu dan wurin mijinta yayi dadi ta dauka ta ba mijinta yayi amfani da wannan abun to shari'a ya yarda da wannan ina fata kun fahimta dan mu muku dalla dalla akan kowane aya wala tutusu faham walakum lati ja'ala Allahu lakum qiyama warzuquhum fiha wa kasuhum وقولوا لهم قولا معروفا الله مدaukakin sarki yace wala tudu su ba ku daina baiwa wawaye almubazzirina masu almubazzaranci mina rijali daga mazaje wanne sai da mata wasu biyani da yara kanana amwaluhum dukiyoyinsu amwaluhum allati fi aydikum dukiyoyinsu dake hannunku alladhi ja'ala Allahu lakum qiyaman wanda Allah ya sanya ku kuke tsayawa kuke kula da dukiyar masdari ne kama ya ƙumu wanda za ku tsaya bi ma'ishati kuma da rayuwarku wa salaha da gyara a wada kuma na abin da zai bayu fayar uwa fi gairi waje ya ku sanya daga inda bai kamata a kai ta ba wa bi kirati a cikin wani karatun fi ma jama'a abin da aka tara imani mata ƙumu biyi an al'amciyati na kayayyakin su duk abin da aka ce wannan kayan na marayu ne aka baka to idan an baka su yaran sun ce a ba mu kuɗin mu an dai ba su da hankali wawaye ne kar ku ba su dama ba a karban kayan maraya sai da shaidu wane da kai da wane ku shaida wane dan uwana wane ya rasu ya bar min marayu ga kayan marayansa ina rike ran da zaka karba da shaida wani yaro yace baba ba mu kayan mu to kar ku ba su in dai ba ku yarda da hankalin yaran ba amma idan yaran sun balaga hankalinsu ya dawo gurin su to in za ka ba su kayan ma sai an shaida ta amma fa sai an jarrabe su wannan yaron da kake ga kaman babban cikin su ne mai hankali sai ka jarrabe shi a cikin kuɗin ka bai kaman dubu ɗari wa ne inda ka je ka bada kasuwancin magani idan yaron yana kasuwanci ana samun riba yana yi ana samun riba to sai a tattara a ba su dukiyar sun Allah ya da za su rene dukiyar amma da aka bani dubu ɗari da ya je gurin sai sai waya sabuwa ta dubu sittin dubu arba'in kuma da ya ta ya je gun yarinyar sai ba ta dubu ashirin ya zo saura dubu ashirin ina wani kuɗi wallahi ni waya ma na jinsi a sabuwa to kuma budurwa zana ba ta ashirin to wannan kar ku ba shi kuɗin ba hankali saboda tun daga yanzu ga yadda ya fara to bai kamata a basu ba to amma ba a ba wawaye masu irin waɗannan halaye to ya Allah ya ce warzuquhum fiha wa kasuhum warzuquhum fiha ku arzuta su a dukiyar wai ku arzuta su ba dukiyar za ku dauka ku ba su ba fa wa kasuhum kuma su tafi ba dukiyar bane baban su ya rasu ya bar ma miliyan daya to miliyan daya nan da ya bar ma fa dan an ce warzuquhum fiha ba wai dubu goma dubu hamsin a cikin miliyan daya bane a'a a ɗaukin miliyan ɗayan a fita da shi kasuwanci sai a ba da shi a matsayin kirala idan an ba da shi a kirala wanda zai je nemi kuɗi da miliyan ɗayan in ya dawo an ba da miliyan ɗaya za ka samu riban dubu ɗari uku to wannan dubu ɗari uku da aka samu shi asalin uwar kuɗin a mayar masa da dubu ɗari sai a raba riban gida uku saura nawa ɗari biyu shi wannan wanda ya fito neman kuɗin ko kai da aka baka kula da dukiyar marayan ne ko wani ka ba kuɗin to wannan dubu ɗari shi kuma ya ɗauka saura nawa to wannan dubu ɗari da aka magana to wannan dubu ɗarin na riba a nan ne za ku ciyar da su a nan ne za ku musu tufafi to ka ji fasaran warzu ƙuhun fiha sai a ɗauki dukiyan a mai da shi kirala a raba riban kashi uku kashi ɗaya a mayarwa da kuɗi ko da za a samu juyewar asara kashi ɗaya a ba wanda ya fito ya nemi kuɗi kashi ɗaya kuma a ba marayun da asali daga dukiyansa aka samu riba ina fata kun fahimta waqasu wa qulu lahum wa qulu lahum qawlan ma'rufa wa qulu lahum ku dinga gaya musu qawlan ma'rufa magana sananniya eh adum iddatun jami'a ku dinga lissafa musu magana mai kyau bi dahim an walin ku dan wa kawai wane dukiyar mu baba za mu baka kai hakuri mana wani ai lokaci muke duba ma za mu ba kar ka dinga kyaran su kana ba zan baka dukiyar ku ba إذا رشدوا يعين دفك هريا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا وابتلوا اليتامى اكبر كبار جربا ملايو اليتامى أي قبل البلوغ كابون بلغ في دينهم على مرن أدينهم وتسريبهم تتسربون في أهوالهم أهالا ينسوا hata iza balagun nika har yayin da suka kai matsayin su aure saru ahlam lahu suka sun dace da yin auren bil ihtilami da mafarki aw sunni ko da shekaru huwa istigmalu kamsa ahira sunati ne ta kai shekara goma sha biyar ga ɗa namiji inda shafi'i agun imamu shafi'i fa in anastum idan kun ebe hasu absartum kuna ganin minu daga cikin su rushidan akwai alama na shari'a silahan gyara fi dini ma lamarin addinin su wa malahum da abin da ke gare fa da fa'u ilaihim amwalan ku nemi shaidu sai ku dau dukiyar su ku ba su wala takuluha ay wal awliya ya ku waliye ku daina cin dukiyar mara israfan da barna bige da hakin ba kan gaskiya ba wa bidara ay mubadirina kuna masu rige rige ila in faqiya ga cewa makabatu an ya kabaro saboda tsoron kar yaran su girma yaran suna girma yana dukiyar mu a dukiyar ku da babun ku ya bar ma yana dukiyar mu mun ba ku kun cinye kayan ku kar kai haka kai sauri ka cinye wani yaran sun girma kar su nemi dukiyarsu to kaga kar a yi musu haka ai rashadan fa yalzamu kum taslimuhum ya lazamce ku فالسليمه ما كميقا musu dukiyansu ilaihim izuwa gare su waman kana da ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان من الاولياء wanda daga cikin waliyan ya zama ganiya mawadaci ne in Allah ya ma wadata dukiyar marayun miliyan biyu ne miliyan uku ne ana nema musu kuɗi to a tariban karka taba tun da Allah ya wadatar da kai ka ajiye musu fal yastafif ka kame ya ibu ka kame amma lilati ga dukiyar maraya wa yamtani kanu min akali ga cin dukiyarsu wa man kana fakiran wanda ya zama kuma talaka ne shi dole yi ba sai a riban ya dan amfana to bal ya kul minhu ya ci a dukiyar bil ma'ruf da kyakkyawan hali ai bi kadari ujrati amali in zai ce ci gurgudan ladan aikin sa a mai da dukiyan kirala shi kuma dukiya na kirala yanda yake yi yana da tsari da yanzu za a yi kirala da ni da mutum mu ce wani ga dukiya na kawo miliyan uku zan baka kirala to na ɗau dukiyar na baka kiralan to shari'a ya nuna cewa in za ka nemi kuɗi za mu raba riban gida uku kashi ɗaya nawa kashi ɗaya na dukiya kashi ɗaya na kuɗin naka kai mai neman dukiyar kana da kashi ɗaya ni wanda dukiya na ne ina da ɗaya ɗayan za mu ƙara kuɗin ko da za a samu kariyar jari to idan na baka kirala ka tafi da dukiya na shari'a na farko ya nuna dan abincin da zaka ci a cikin dukiyar zaka ci kuɗin motar zuwa daga wani gari zuwa wani gari a kuɗin a dukiyar zaka yi kuma sutura ma in ba wani tsanani yayi da yawa ba a dukiyar zaka yi idan kuma Allah ya aiko asara to asara na mai dukiya ne ba na mai neman kuɗi bane idan an ciwo riba mai neman kuɗi mai kuɗi yana da kai biyu mai neman kuɗi yana da ɗaya ko ba a raba dukiyan kirala idan an yi kasuwancin an dawo ba kai saka ce mun malamin samu riba kaza ba haka ake ba wani an dawo mun dawo yaya aka yi a yalaga da malamin samu riban dubu ɗari uku to ba riban za ka bani ba sai ka fara bani miliyan uku da na baka sai a ce to ina uwar kuɗi sai ka ɗau miliyan uku ka bani na tisa miliyan uku ya cika sai na rike kuɗi na a hannu sannan sai mu dawo ka nuna min riba to zan ɗau dubu ɗari na baka ni na ɗau dubu ɗari biyu in na ɗau dubu ɗari biyu wannan dubu ɗarin kuma zai ƙara kuɗin sai ɗau dubu ɗari na kashi daga baya in ka tafi fita kasuwanci kuma zai ɗau kuɗi na baka to wannan kirala ne amma a faɗin riba ba ga uwar kuɗi ba to wannan ba kirala ba ne kuma kirala akwai kaddara ba tsari ne na banki ba akwai kaddara kaddara mai dukiya zai faɗawa ba fa mai neman kuɗi ba a musulunce kenan ina fata kun fahimta to dukiyar marayan ma a ɗauka wannan hanyar a bada shi in an bada shi in kai talaka ne faliya kul bil ma'rufi wannan riban nan na zama raba kai yugu ka dau daya yaran su dau daya ɗaya kuma a ƙara dukiyar dan kar zakata cinye musu dukiya ina fata kun fahimta
فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فإذا يا يند دفعتم ilaleta ma idan za ku mika marayu amwaluhum dukiyarsu fa shidu alayhim ku kafa shaida annahum taslimu an lalle kun mika musu dukiyarsu wa baritun kun ku bata liyan la ya qal ittilabu kada sabani au ko ba tarji ku ko mu ilal bayyinati zuwa ga neman shaida wa hadha amrun wannan lamari ne irshada ne shirya wa kafe wa kafe billahi hasiba wa billahi kai su da Allah fa ba din za'ida ne wa kafe billahi kai su da Allah abin da huyan mara Allah bai lil amali ai kalaka da kirin daga wata sa yayin da yayin kuke zamanin jahil taurisin ne zai jahiliya ba ba mata ga wasu gari da yara ƙanana to yi ne maza Allah ya musu radiya Allah ya ce lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا للرجال ثم لا جاء الأولاد آية والأقرباء والأن uwa نصيبا suna da rabo hazzan rabo mimma taraka alwalidani daga abin da mahaifa guda biyu suka bari wal aqrabuna da yan uwa almutawafuna wanda suka mutu suna da rabo walin nisa'i su ma mace ku nasibin suna da rabo mimma tarakal walida ne abinda mahaifa suka bari wala karabuna da yan uwa mimma qalla minu abun ko kadan ne almala na dukiyan au kasara ko mai yawa jalahu Allah kowanne Allah ya sanya masa nasiban rabo mabaruran abin yankawa makaduwan wanda za a yanka bi tasalimihi ilayhim amika musu wa idza hadara alqismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa malamai da yawa sun ce ta wannan aya yanzu ma tana aiki wasu ga ce a an nasance ta dai wasu malaman suka ce a aya tana aiki mutane ne suke walakantawa ba sa aiki da ayar abin da aka faɗa wai za yayin da a rarrake su mata duk mutumin da ya zo da ban gado lilimi rafi in dai za a raba gado to ulul qurba a kirawo yan uwan wanda aka yi wa mutuwan nan zaula karaba da mabuta yan uwansa ne man la ya risu wanda ba sa gado wal ta ma a kira marayu su ma wanda ba sa da gado wal masakinu a neman miskinai farzu kohon minu a dan nemo na baba su mutumin da ya mutu ya bar dukiya miliyan daya to sai a ce duk makahon da yake garin nan ya zo duk miskinin da yake garin nan ya zo duk mai karamin karfi ya zo mu tara su kamar mutum saba'in to miliyan ɗaya nan sai mu duba mu gani nawa ne 10% ɗin miliyan ɗaya dubu ɗari sai a ce a'a yayyawa to dubu ɗarin nawa ne ten percent ɗinsa sai a ce dubu goma to ɗauki dubu goma ba su sai a ce kun ga dubu goma nan eh ku marayu ku miskine ku masu ƙaramin ƙarfi a ba su dubu sha biyar miskinai su ɗau dubu biyar su je su ka cancana ko ɗari biyar biyar ne su ma marayu a ba su dubu biyar su je su ka cancana sannan kuma masu ƙaramin ƙarfi su ma ba su dubu ɗari biyar su je su ka cancana kirawo su a fara yin haka kafin a fara rabon wannan kuma sai an yi yarjejeniya kowa ya yarda a yi haka ana son haka in haka ya haka to abin zai yi albarka idan kuma ba ya haka wasu ka ce su ba sa su shi sai a raba kayan sa ba su amma akwai an so yin haka amma wannan alkhairi da za a yi a ciki karan malamin da zai raba gado ya ce hima da kasansa za a bayar ba abin da za a ba malami kwandala ba a bashi ina fata kun fahimta na biyu kuma bayan wannan kar sarki ya ji wannan ya ce hima za a bashi wani abu banda sarki banda sarki banda bulama banda mai gari banda mai unguwa banda malami mai rabawa banda limami banda ladani abinda Allah ya faɗa maskini masu ƙaramin ƙarfi marayu duk wa'annan da ɗan almajirai an kira wasu za a iya ba su kaɗan abin da bai taka kara ya karya ba in an musu sai a raba amma duk wani malami da ya shigo bayan wannan ko alƙali in ya raba gado ya ɗau wani abu to ya ɗau rabansa na jahannama kuma duk malamin da ya raba gado ya ce wannan kasansa ne ya ɗauka shi malamin alhali ba shi da gado to ya ɗau rabansa na jahannama kuma hakanan duk wani bulama ko mai unguwa ko hakimi don za a raba gado sai hakimi ya aika ce to na ba ku izinin rabo ku je ku kawo ushirya haka ake a arewa ushirya wannan abin da aka ce a ba miskinin wai shine ushirin shine 10% da nake ba ku labari yayi ya fi a ce ushirya ta tuluna ushirya mai ka san ushirya ba ushirya ba ushiri ushiri a goma 10% kina turanci a goma a bada daya kaga in ba guri kai in ba guri ta yi ka koma can mana ka zo ka tsugun naku ta kura da yawa yawa ku koma wani gun babu guri ai sai ka ka nemi wani guri ai inda ba za a iya zauka ga can gabar ka ke waya ko kuma ka zo nan baranda to yi ne tun da to baki ne suka zo sun ba guri daya wannan ɗayan da aka bayar a goma to duk sarkin da ya ce zai ci wannan to abin da ya ci fa ba rabansa bane a lahira zai biya sarki kar ya kuskura ya ce zai ci wannan abin alƙali kar ya ce zai ci kai ko malamin sarki ko malamin alƙali ka tabbatar za a ɗauki wani abu a baka fa to abin da aka baka yi ne rabon ka na lahira shi rabon gado idan an zo rabawa a rabon ma ka ƙara wani rabansa ba na kan ba wani ka ƙara masa ba wai ɗauka kai ba ma a lahira za ka nemi rabon ka sai a ce an ba wanda ka cuta kuma yanzu dukiyar maraya ka ajiye shi yana ajiye yana ajiye yanzu kamar shekara ashirin baya bana ka ce ga dukiyarsa dubu goma yadda ya baka ka bashi ma ka cinye dukiyarsa dan a wannan lokacin in saniya ne yanzu nawa zai yi kuɗin sa to yasa sai ku yi taka zanzan annabi ya ce farkon ilimin da za a fara ɗauke a duniya shine ilimin rabon gado yasa duk mutum ya mai da hattara kuma abu na gado man ce wani abin na gado ne in za ka iya bari kyauta ma ka bari wai ba ma sai an raba an baka ba ku daina hakikan cewa na kama me ya ma bare kayan wani Ibrahim dan Adamu tsakaninsa da Junaidu dai Ewali ne ko Junaidu ne ko Ibrahim dan Adamu ne akwai wanda babansa babban attajiri ne Ibrahim dan Adamu ne babban attajiri ne babansa malam sai aka bani labarin aka ce wani babanka ya rasu yace in dai labarin da ka yi min gaskiya ne tukuici na baka gado na ka ji a baka in dai abin da ka faɗa ya tabbata to tukuncin iya gado na da zan gada ka ji a baka shi to kaga an riga an huta to yasa al'amarin ya girma ku daina yin garaje kuma a yanzu mun shiga wani layi ba wanda malami ba zai tsira ba almajiri ma ba zai tsira ba dan shedan ba zai bar ku ba saboda in dan wanka ya rasu ko babanka ko yayanka ko kaninka ba abin da zai tayar ma da hankali a duniya raba gado ba ka so ba a raba gadon nan ba har mutum ya mutu kayan ya zama naka kana ga wannan za game da Allah ko kula ba duk abin da mahaifin mutum da mahaifina ya koma ga Allah ban yadda ba duk gona kansa gaba ɗaya na yi ƙoƙari muka je muka raba kowa ya sani a duk dukiyar da mahaifina ya bari daidai da wannan sharbin ban dauka ba an na raba an ce wannan nawa ne sai in ce na ba ku ko masu gada duk abin da ya bari naira goma ban dauka ba in an raba an ce to nawa na ji ga nawan to nawan ma na hada mun ku raba ina fata kun fahimta muka zo wannan gidan da kake gani miliyan ɗaya na masa a gidan ƙauyen miliyan ɗaya na masa kuɗi na ce miliyan ɗaya na mai gidan kuɗi na saya aka yi haka da na biya miliyan ɗaya na raba magada kuma na ce to na ba shi mahaifin nawa kowa ya zo ya zo na kuma ƴan wanda aka raba gado kuma ba gado na ni na cire kuɗi na naira miliyan ɗaya na gida kenan na gona na cire miliyan ɗaya gonakan da babana ya bari bayan na yi muka dawo da gonakan gonsu to duk gardan da ya zo garin nan ba yi da gurin noma gonanmu na yamma da gonanmu na bakin gari na biya magada na lullanka kudinsu na basu to in mutum ya je noma ladan Allah ya kai babana kuma na gaya yara na ko na mutu ba gado na bane na mai da su wasi babu gado ba wanda ya ce zai ci gado na yayi ƙarya na yi ladan Allah ya kai wa mahaifin almajiri ya zo zana ba inda zai noma ya je ya noma wannan gida kuma bayan nan muka yi masa miliyan ɗaya bayan na jire kudin na biya na kirawo magada yan uwana na ba su kowa na bayi ni ma da nawa ka san nace to dan uwan mu wanda yake ko ina a duniya in ya zo ya zauna wanda yar uwan mu ta saka menene kuma nace wannan gidan ba gado na bane ƴaƴana na mu da suka ce suna da gado sun yi ƙarya ubanku ya sadakar da gidan ubansa ya sadakar wa babansa ladan Allah ya kai wa babanmu duk wani abu da aka bari ka na raba shi ba ni da haƙƙin wani a wuyana na raba gida na raba gona inda wani dabbobi ne na raba kuma na ɗauka kuma na ba su na tsira ina gaya muku ne a shirye in za ka yi wa'azi ka yi abin sannan ka yi yau ba haƙƙin wani maraya a kaina to kaga na da dama zan iya gaya muku da ban raba gida ba ko na bar wani abu a gona to wa'azi ba zai yi ba amma na tun gaina an yi ne ake gaya muku yawwa shi kenan to nan gaba ku kula da wannan duk mutumin da dan uwanka ya mutu wallahi abin da zai dame ka za ka ji ba ka san ana magana raba gida ba ka so to in baka raba ba fa wallahi wannan mutumin ya mutu ba raba ba aka zo aka fara cinyewa a lahira ba kai kai sanadiya ba aka cinye wannan gidan kuma babanka ko dan wanka ya mutu ga gona a raba in mutum ya ce a raba sai kusa da hankali kaman fitina ya kawo muku to ba a raba ba har ya mutu to kuma daga baya an zo nan ba a raba ba wannan ya mutu kai kayi sakaki har gonan ya je hannun wani alahira ba kai za a kama kai kake da ikon rabawa ka ki rabawa yau abin ya sarwanta ya bar hannun mutane to malami da yawa ta wannan layin da baka tsammani za a gan shi a wuta yanzu suna ga abin wasa ne abu tun yana kan uba ya koma kan yaya ya koma kan jika ba a raba ba ba a raba gadon uba ba ba a raba na ɗansa da ya mutu ba kuma an dawo na jika nan gaba wani murje izo zai yake kurin yi gidan nan bari ya ba mutanen nan dan wani abu ya zama nasa to yi bai zani ba na babansa ma ba a raba ba ba wai nasa bane babansa ma da ya mutu ba a raba ba ai sai an raba na kakansa an ware an bayar sannan a zo a ga babansa me ya samu sannan a zo kansa shi kurin ya ce na sani kuma kun yi sakaci ba ku raba ba gahi abin ya zo ya cin muku to yanda aka je lahira yanzu kana da damar magana gun Allah kar ku zake da irin wannan in ba zai yoyi ba ka ce kai ka bar musu gidan in sun barka niyan aro ka zo nan babu shi kenan kar ka yadda a duniya ka mutu ka bar rigima ni ai ba zai bar rigima sai dai kaddara wannan sabon gida na wancan da na gina wannan yake na wancan gida na ne in da wani abu yara na za su dauka wannan shi ne shi ma da da yadda zan yi na sai da gidan na biyan haya na yadda wallahi yi sai dinga biyan haya ran da na mutu sun san gidan ba na uban su wani uban su bai bar komai ba to kauye ne ba mai siya dan a nan gidan nan garin kace wani ya kawo ma miliyan biyar ko bakwai ka ta da zaune tsaye yawa to kaga ba zai yi ba amma da mara ne da karo na gidan Allah bai yawan dukiyan an bari ba saba Allah za a yi da shi abin da kana barin dukiya yanzu waya za a fara saya da kuɗin na farko na biyu in ɗan garin nan ne ya je baro babur na uku idan ɗan maraya ne mai ɗan wayo wayo ya je danna kuɗin a kasuwa ya je dinga ɗaukan bayi a lafta maka shi kenan nan gaba kun kai ka tare ka tsira in baka yi ba shi kenan na hudu ma wani zai je ce da kudin aure zai yi ne zai je salwantar a je a dauko wani abu na saban Allah a sanadiyar kudin ka kana lahira ana danna ma azaba karka yadda to mu je
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وقولوا له ku dinga gaya musu kawalan ma'rufa magana sananniya وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ya ku ji tsoro liya kafa an alalita mai ku kame ga marayu allazina law taraku ay qarabu ay yataraku sun kusan su bar min kalbihim a bayan su ay ba'ada mautin bayan mutuwar su zuriya da ri'afa idan kun bar zuriya rauna na sigar kawu alaihim riya wanda kuna jiya musu tsoro na halaka falyataqullahu ku ji tsoron Allah fi amri litami lamarin marayu wal yatu ilayhim ku zake musu ai nan ne ko ya habuna an ya fa'ala ku so kuma cewa fa kuna da zuriya zuriyatu min ba'di kar ba ku dinga walakanta yayin wani kuma ba kuna da zuriya baya wal yaqulu ku dinga ga ya walil mai ji wanda ya mutu kaulan salida magana na katare sawaban bi an ya amru kuma sai an yi daga bidun sul a sadaka da abin da bai kai sulusi ba wai da wani baki a bar ragowan liwar sace ga magada wala ya turkum alatan ku daina barin ko magadan naku ba su da ko kwandala ku bar su da wani abu a da kenan fa ba a yau ba innal ladina innal ladhina yakuluna amwalal yatama yazulman inma yakuluna fi budunihim nara innal ladina kaga wa inda yakuluna amwalal yatama zulman yake cika cikin sa da dukiyar maraya da zalunci inna ma yakuluna yana ce fi budunihim a cikunan su ne naran wuta ai li annahu yu'alu adda wutan za a cika masa cikin sa wa sayaslawna sa'ira da sannan Allah ya ce salauna za